همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو العرباء 26 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci muna karatu a cikin wannan wata ramadan mai albarka muna karatu a cikin littafin Allah alkur'ani mai girma kuma muna karatu ne a cikin suratu tauba mun tsaya a karatun da ya gabata a aya ta saba'in aka nemo mun tsaya aya ta sittin da tara insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta saba'in muna fata Allah samu dace kafin an turo tambayoyi kamar haka wannan tambayar ta farkon ba mu gane ta ba wadda yake magana ya kira atm a ciki ban gane ba amma tambayarsa ta biyu in yaji zai gane ya ce yana so a ja hankalin iyaye da suke cewa 'ya'yansu in sun ce za su yi aure sai su ce mai me suke da shi suna da sana'a suna aikin suna da sana'a suna aikin gwamnati da masu cewa matsalan ustazai kenan sun fiya shegantaka don sun ce za su yi aure ne hukuncin wanda ya faɗi haka jingina babban abin watakila lura da ayin da aka yi karantawa na maganar da aka yi cewa izgili da abin da ya shafi addini wani na kai mutum ga hatama a ridda bai dace ba a rinka kiran wata sifa ta addini a ce masu irin wannan halin suna kaza kamar yadda ya faru aka ce waɗanda suka makaranta alkur'ani su ne suke yawancin abinci su suke kaza su suke kaza allah ya saukar da ayoyin da aka karanta a cikin wannan sura a wayannan kwanaki daga bai dace ba in mutum zai yi aure ya ce iyayensa suka ga suna da sabani haka ko kuma suna da wani shawari gare shi kada su jingina cewa a matsalan ustazai ko matsalan kaza ko a kawo wani abu na addini gaskiya wannan hatsari ne sosai allah ya kiyaye wallahu alam wannan bayan yayi sallama ya kuma yi fatan alkhairi sai ce ya halatta mutum ya rinka yin tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da kuma la ilaha illallah kowane takun kafansa misali yana tafiya ya yi taku daya sai ce subhanallah maimakon mutum yana tafiya yana waka ko wani tunanin kamar yadda ya rubuta ko wani tunanin banza a zuciya a in mutum ce zai rinka ya daga kafa ya aje ya tasbihi tafiyansa za ta zama wata daban kuma kawai dai yana cikin tafiya yana tasbihi gwargwadon dai shi dai yana tafiya yana tasbihi ba sai ya auna da takunsa ba don zai zama wani abun kallo ko zai zama wani abun abuna kawai yana tafiya yana tasbihi wallahu ta'ala alim wannan shi yafi alkhairi akan mutum ya tsaya yana ko waka ko wani abu makamancin haka wannan kuma a yana magana batun zakar da kai ne wai cikar ruwa ne ake yi ko cika shi ake kamar yadda yake a wajen awu za a cika shi kamar yadda yake a wajen awu wallahu alam wannan shi ma bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa ita ce menene hukuncin sa wando pencil a musulunci da kuma askin gayu na aske wani, wani sashi a gashi na aske wani sashi a gashi domin malam yanzu kamar yadda ya rubuta idan aka tsaya a bakin kofa aka ce wanda suka yi askin gayu da masu wando fensil ba za su fita ba to kamar yadda ya faɗa ya ce 10% ne kawai za su fita kamar yadda ya rubuta a kai ina a ina da ni yanzu haka ban san wando pencil din ba kuma ga mutane da yawa muna ganin su mun san su wanne ne wando pencil kuma ina jin ko ɗaya babu shi anan ko ɗaya babu shi anan da haka yanka tare ko ba 100% za su fita yawa sai dai yin a jami'a yake wada ma a masallaci nan ya ce a tare kofa in a jami'a yake wada in akwai to amma duk abin da mutum zai matse jikinsa a rinka ganin shef dinsa wannan bai halatta mutum ya rinka sawa a tsarin tufafi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mutane irin tufafin da za su sa don ka mutane a dage da sunna a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sa kaya cikin tafiya cikin duk abin da ake yi na rayuwa wannan shine zai zama alkhairi ga mutane duniyarsu da lahiransu amma wani abu da bai kamata ba bai kamata a yi ba haka kuma aske kayi ko yin wani aski wanda duk bai dace ba bai kamata a yi shi ba ya kamata a yi aski in za a aske rabin kayi sai aske gaba daya ba aske rabin kayi a bar rabi sai aske shi gaba daya yadda ya dace shi ma babu shi anan insha Allah ta'ala saboda haka abin da ya dace da sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana aski kansa gaba daya ne in ya tashi wallahu ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama ya ce menene hukuncin internet shopping wato mutum ya sa wato mutum ya sa wato mutum ya sayi wani abu akan internet sai ya tura kudin kafin a kawo sai ya tura kudin kafin a kawo masa a kayan daga baya wannan ya danganta da yaddan mutane inda a internet din ya ga kayan yanda yake ya zaba irin wanda yake so kuma wannan wanda ya zaben haka za a kawo shi kuma an kawo shi yadda ya ganin haka zai gan shi shikenan in ya yadda zai ba da kuɗi kafin a kawo kaya saboda kamfanin ya yadda da su ko ya amince za su iya yin haka in ya amince haka shikenan domin wannan babu wani tilas babu dabara a ciki ya gani ya yadda suka ce masa ran kaza za su kawo ga account number ya yadda ya tura kuɗi ana kawo transaction report wanda zai gani cewa eh transaction dinsa watakila shine na kaza kuma gashi nan yayi kuma ya shiga cikin wannan account din transaction tsakanin shi da wa'incan duk wannan za a bashi report lokacin da ya sa so saboda haka wannan babu laifi in dai har za a kawo kayan yanda abun yake inda akwai yaudara shine sai ya zama bai'u abunan bai'ul abunan menene gharar wanda babu gharar wanda babu ba a san menene ba akwai rudani a ciki ba a san me aka saya ba amma wannan a fili yake an gani kuma yadda yake haka za kawo shi to ba matsala amma in yana iya canjawa to wannan ma ya zama garat ya shiga ciki na biyu ce idan mutum zai yi sujudu tilawa zai kabbara kafin ya yi sujjadan da kuma bayan ya dago daga sujjada malamai suna cewa wajen dagowa ba sai an yi kabbara ba wasu ma suna cewa har wurin yin sujjada tafiya din ba sai mutum ya kabbara ba sai dai in a gurin sallah ne liman yana jan mutane yin kabbara shi ke nuna cewa ya tafi sujada don su ji su yi koyi da shi wallahu ta'ala alam wannan bayan ya yi sallama da addu'an alkhairi ya ce shi ne ya yi azumin kafara a kafarar rantsuwa guda biyu sai ajiye saura ɗaya a tumalin in ya rama bayan azumin watan ramadan babu laifi ko sai ya yi a jere azumin kafara ba sai an yi a jere ba zai yi yin su a rarrabe yawa ba sai ba dole bane sai ya yi a jere don haka idan ya yi biyu daga baya ya zo ya yi daya babu laifi a cikin haka wallahu ta'ala ala ya ce rantsuwa ya ce ya yi rantse ne ya yi rantsuwa azumin kafara na rantsuwa in azumin kafara na rantsuwa ne ba sai an yi a jere ba amma azumin kafara sittin na abu na wasu dalilai da suke sa a yi haka ko karya azumin ramadan ko wani abu wannan kan dole ne a jere wanda da nassin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam amma na rantsuwa za a iya yin su daban-daban babu laifi wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace ya halatta wanda yake kwamitin marayu ma'ana masu yi musu hidima su amfana da wani abu daga cikin kaya ko kudinsu bai halatta ba bai halatta ba a ce ga kaya nan na marayu sannan wani ya amfani da shi bai dace ba don kawai yana musu hidima in yana musu hidima kwamitin da ta sa shi hidima ko kuma wani badi da ya sa shi hidima za a biya shi kudi akan hidimar da yake wani ya halatta ana ba shi wasu allowance ko ana ba shi wasu salari ko ana ba shi wasu kudi da ake bayarwa cewa a wata za a ba shi kaza ko a sati biyu ko a sati saboda hidimar da aka sa shi aikin marayu shi ma'aikaci ne a ma'aikatar kula da marayu ana bayi salari akan wannan babu laifi amma sai aka bashi kaya don ya kai wa marayu ya amfanu da shi ko kuɗi ko wani abu wannan bai halatta ba wallahu alam sanan na biyu yace yana neman ƙarin bayani dangane da siffar shafa'i da wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya nuna yayi wutiri da raka'a daya mana yayi raka'a goma ya yi raka'a ɗaya ko kuma ya yi raka'a takwas ya yi raka'a uku ya yi wuturi da raka'a uku ya yi wuturi da raka'a ɗaya ya yi wuturi da raka'a biyar ko inda ya yi takwas kuma ya zo ya yi biyar raka'a goma sha uku kenan ya yi wuturi da raka'a biyar duk wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisai ingantattu wallahu ta'ala alam wannan bayan ya yi sallama da addu'an alkhairi ya ce a malam kamar yadda bayani kamar yadda bayanai suke kamar yadda bayanai suke gabata cewa ba a wutiri sau biyu a dare guda to malam mukan yi tarawihi a masallacin anguwarmu a masallacin anguwar su kenan kamar yadda ya rubuta kuma ya ce suna yin tahajjud a masallacin sannan kuma sannan kuma kusan yawa kusan mamu guda ne suke halartar tarawihi da kuma tahajjudin wato sallolin dukansu ya ce yaya wato kusan mamu guda ne suke halartar sallolin kuma a dukkan sallolin akan yi witiri yaya za su yi su magance wannan matsalar ko babu laifi yin haka akwai laifi annabi sallallahu alaihi wasallam nassin hadisi ya hana la witrani fil laila ba a witiri biyu a dare daya magance matsalan kawai da za ku yi shine za a daina ko dai a kai witiri bayan tahajjud ko kuma in an yi witiri bayan tarawihi ba za a yi witiri bayan tahajjud ba yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka kawai sai ku daina yin witiri sau biyu ku yi witiri sau ɗaya kawai wannan bayan ya yi sallama ya ce malam ya halatta mace ta aske gashin jikinta da hanci ya halatta in tana ga haka take bukata ko mijinta haka yake bukata misali in akwai gashi a jikin mace ita da mijinta suka yi ittifaki cewa wannan wasu gurare da suka yi mata gashi a jikinta suna son su aske shi kenan ko shi ya ta aske mata ya rage nasu wallahu ta'ala alam amma babu amma babu laifi gira a gira kan wannan dama gira wannan ba bai halatta aske ba a jikinta yace yawa in dai a jikinta ne kaga sai koyi aski wannan bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce shi ne yake wankin hula a wajen masu shi ne ya kai wankin hula a wajen masu wanki sai ya je karba sai aka ce masa hula ta bata suka duba amma ba su gani ba sai ya ce masa shi ne wankin hulan kenan ya ce masa watakila wani ne ya zo ya wani ne zo ya canja masa da tasa ko wani ne ya zo ya ga ta masa kyau ya ce nasa ne ko kuma shi ne ya wato ya canja a bisa rashin sani ya ba ma wani a madadin ya barwa mai shi kenan to a lokacin sai ya kawo masa wasu huluna ya ce masa ai ga wasu ma waɗannan wasu ne sun zo sun karbi a wasu huluna din sun dauki sun bar nasu sun dauna wasu yace yanzu haka wani ne yanzu haka wani ne ya ya karbi tawa ya bar tasa amma tunda amma tunda haka ya faru to ya zaɓi wata daga cikin waɗannan to shi kuma ya ce tasa tsohuwa ce amma sai ya zaɓi wato mai kyau tasa tsohuwa ce ya zaɓi mai kyau ya ce menene hukuncin haka wannan hukuncin bai halatta ba bai halatta ba in hularka ta ɓace kawai ko dai ya nemo maka shi kenan in ba a samu ba sai ku yi duyar da kuka yi ko ya biya ka ko duyar da kuka yi amma ba dama ka ɗau wata ko ba zai biya ka da haƙƙin wani ba sai dai baka kuɗinta ka sayi wata ko kuma ya samu ma irinta ka saya ko wani abu makamancin haka amma wannan buɗe kofa ce kawai ta barna da ɗaukan kayan mutane bai halatta ba kawai in dai ba hularka abin kyama ne ma ka ɗau hular wani kasa duk kyawunta bai kamata ba ka jira taka mana tunda babu taka kawai taka ta bata in ka yafe masa shikenan sai ka tafi kawai haka in baka yafe masa ba sai ya samo maka tasa sai samo maka taka sai dai in tasa mallakansa ta kansa yace ya rasa taka amma wannan tawa ce kana ga zaka karbi ta wannan a madadin taka in ka yadda wannan babu laifi yau amma ba ta wani ba Allah kiyaye wannan ko bayan ya yi sallama shi ma da addu'an alkhairi ya ce dangane da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhira salatikum bil laili witra yace muttafaqun alaihi da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wa abu huraira wato wato cewa da abu huraira yayi ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salati siyamu thalathati ayyam min kulli shahr sanawa rakatay duha sannan wa an utira qabla an anama hadisin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da abubuwa guda uku azumi uku a kowane wata sannan sallan walaha sannan kuma da yayi wutiri kafin yayi bacci to shin me bambancin yanayin hadisan da suke cewa wa an utira qabla an anama da kuma ij'alu akhira salatikum bil laili witra nan ya ce in yi wutiri kafin na yi bacci nan kuma ya ce a sanya ƙarshen abin da za a sallata ya zama wutiri to shi ne yake son yana ganin kaman ya hadisan kaman ba su abin nan ba a ganinsa har babu wani tuka da walwala a cikin wannan hadisan ko kanan babu karo da juna in ka lura da hadisin aisha radiyallahu ta'ala na tace fi kullin layl kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan bangaren dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya wutiri a farkon dare da yayi isha yake yin wutiri in ya shiga gida akwai lokacin da kuma sai dan jire ya ja a tsakiya sai ya wutiri daga baya sai dawo yana wutiri a ƙarshen dare har ya bar duniya a ƙarshen dare yake yin wutiri to wannan ya nuna kofa ta a buɗe take daga dai an yi sallan isha mutu yana daman yayi wutiri to ce masa da yayi yayi masa wasiya cewa yayi wutiri kari kafin yayi bacci don a ƙarfafa maganan umarnin yin wutiri ne shi za ka ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah amaddakum bi thalathin hiya khairul lakum min humri ni'am wa ja'alaha ma baina salati al-isha wa al-fajr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam da wannan hanafiya suka tafi kan cewa wutiri wajibi kamar yadda zaka yi sallah biyar nan wutiri ma sai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ya kara muku sallah guda ya sanya ta bayan isha zuwa sallar asuba a wannan tsakanin ne lokacin yin wutiri to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya yayi wutiri kafin yayi bacci shine karfafa maganar wutiri ga wanda ya ga dama sai ya wutiri kawai kafin dare abuna kafin yayi bacci ba sai ya kai karshen dare ba wato lura da yadda Abu Hurairah yake da yanayi yadda yake a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da haka cewa kuma ijalu akira ma tusalluna fil layli ko akira salatikum fil layli witran baya karo da wannan shine ke nuna in mutum ya san zai tashi da daddare to yayi witrin da daddare amma tun da kafin yayi bacci wannan kan tabbas ne abu a farke yake ba wani bacci gare shi to an ce masa yayi witri kafin yayi bacci don a san cewa witri ya kusa ya zama wajibi bayan sallan isha wannan shine abin da yake nuna don haka babu wani karo da juna a cikin wannan hadisai wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu aya ta 69 cikin suratul tauba muna aya ta 70 cikin suratul tauba insha Allah ta'ala muna fata Allah samu dace
بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam ya atihim na ba'ul ladina min qablihim wai shin labarin waɗanda suka rigaye su bai zo musu bane kamar yadda ayan baya aka ce fastamta'atum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wato ana fassara shi da cewa kamar yadda munafukai suke jin daɗi da abun da suke na tsare-tsaren su da sha'awoyin su na duniya da jin daɗin su to haka nan nan bayan Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan sifar munafukai da abubuwan da suke faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin musulunci to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce alam ya atihim naba'ul ladina min qablihim wai labarin waɗanda suka shuɗe kafin su bai zo musu bane qaumi nuhin misalin mutanen annabi nuhu alaihi salam ai labarin mutanen annabi nuhu ya zo a cikin alqur'ani shekara 900 shekara 50 yayi na wa'azi kawai wannan ka cire sauran shekaru da sauransu wannan 50 kawai na wa'azi ne kaga shine abunan jiya ne ake magana a nan maganan matasa 'yan shekara 400 ya ci kuma naba'ul ladina abunan min kabali alam ya ci kuma naba'ul ladina min kabalihim ƙaumi nuhin mutanen annabi nuhu alaihi salam ya yi shekara 50 wani bisa fihim alfa sanatin illa 50 na amal wannan yana wa'azi kafin a aiko shi ma kaga suna nan ana rayuwa sana aka aiko yayin shekara 950 yana wazi kaga wannan ya nuna tsawon shekaru da suke yi kamar yadda ake faɗi jiya kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada yawa su sun fi mu tsawon shekaru kaga shekaran wa'azi kawai 950 to Allah subhanahu wataala ya yake cewa labarin mutanen annabi nuhu alaihi salam bai zo muku ba da suka karyata shi Allah sai ya halakar da su kalilan suka yi imani da shi wa'adin haka nan adawa sun karyata annabi hudu alaihi salam kalilan suka yi imani da shi sauran suka kafirce Allah ya halakar da su wa samuda da samudawa sun karyata annabi salih alaihi salam kalilan suka yi imani da shi amma Allah ya halakar da su wa qaumi ibrahim labarin mutanen annabi ibrahim ya zo muku duk mun karanta a cikin suratul a'raf daya bayan daya sannan mun karanta a cikin wasu surori Allah subhanahu wataala ce wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim alaihi salam labarin su ya zo muku wa ashabi madyan da mutanen madyan mutanen annabi shu'aib alaihi salam duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya gaya muku labarin su kun ji irin yadda suka kasance sun ƙaryata ayoyin Allah da aka saukar wa manzannin su amma Allah subhanahu wataala ya halakar da su waɗanda suka yi imani ne kaɗai suka tsira shin ha yanzu ba ku ɗau aya ba wal mu'tafikat da mutanen annabi lutu alaihi salam mu'tafikawa ana ce musu mu'tafikat mutanen mu'tafika kuma yadda Allah ce wal mu'tafikata ahwa mu'tafika an ce ko dai sunan birnin su sunan birnin sadum kenan garin su sadum ana ce masa mu'tafika don haka al mu'tafikat mazauna wannan guri mutanen annabi lutu alaihi salam su ma sun karyata annabinsu suka aikata ayyuka na fasadi da barna na luwaɗi amma Allah bai kyale su ba kalilan suka yi imani da shi Allah ya bayyana ma ba wanda suka yi imani da shi sai mutanen gidansa kadai kowa a waje bai imani da shi ba amma bai gagari Allah ba Allah ya halakar da su ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud kaga Allah ya gama da su to Allah ce atathum rusuluhum bil bayyinati dukkan waɗannan al'ummomi manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu amma ina fama kana Allah liyadhlimahum bayan sun ƙaryata manzannin da Allah ya aiko da hujjoji bayyanannu suka ƙaryata su Allah ya halakar da su halakar wanda Allah ya musu Allah ce fama kana Allahu liyazlimahu Allah bai kasance ya zalunce su ba ba wai dan ya zalunce su ne ya halakar da su ba a'a walakin sai dai kawai kanu sun kasance an fusahum yazlimu su suka zalunci kansu dan su suka karyata manzannin Allah suka ƙi yin imani da abin da Allah ya yi imani da shi to kuma ashe in ba ku bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam iyakan ba kyawu yake ba Allah ya kiyaye mu na'am والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi sifar munafukai a baya an ce almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd to sai kuma mu'mine wanda ke nuna munafukai kai tsaye Allah ya cire su daga cikin sifa ta imani ba su da imani su ba mu'minai bane koda ko suna sallah suna azumi suna zakka suna fita jihadi tare da manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam suke sallah amma su ba mu'minai bane shi sa munafirci aiki ne mai girma wanda bai dace ba mutum ya ringa kwatanta shi ko ya sifantu da shi Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibinta sashi ne suna tsananin son juna suna girmama juna in kaga ba soyayya tsakanin mu'minai to an samu matsala duniya ba za ta yi dadi ba amma mu'minai na kwarai suna girmama juna because abin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minuna wato kalbun yan muminai kamar wato gini gida ko yaushe muminai kalbisa bilwahi kamar jiki guda ɗaya ne idan ta kamin hu'udun ta da'a lahu sa'irul jasadi bil humma wasahar idan gaba ta mutum wato gaba ta mutum ta samu matsala ya ji raɗaɗi a gabarsa duk jikinsa sai ya rasa ina ne yake masa zafi ko ta ina yana zafi a jikinsa dalilin ɗan ƙaya da za ta soki mutum a can ƙafarsa amma sai duk har kayinsa sai ya ɗauka to muminai sai su zamanto kamar jiki guda ne wato ya shuddu ba'aduhum ba'aban sashin su yana ƙarfafa sashi sannan in ɓangare guda ya ji zafi to duk sauran ɓangarorin sai su ji zafi gaba daya to shine wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sashin su suna jibintan sashi dan ce mu'minai to kowa yana girmama dan uwansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah yan uwan juna la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru babu hasada tsakanin mumini da mumini in kaga hasada a zuciyar mutum game da yan uwansa kai wani mutumin anya mumini ne cikakke kuwa domin imani yana kauda hasada a zuciya hasada ciwon zuci ne imani shi ke kauda hasada a zuciyar mutum hasada a zuciya take ciwo ne wanda zuciyarsa ta tsarkaka ta cika da imani to wannan kananan cututtuka ko miyagun cututtuka da suke zuciya sai su fita haka wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai maza da muminai mata sashin su yana girmama sashi mata su ya su suna girmama juna ba gulmace gulmace tsakanin juna da juna ba a hasada in mace ta ga yar uwarta da wani abu na ni'ima ta yi hasada ko mutum ya ga dan uwansa da wani abu na ni'ima ya yi hasada wannan bai dace ba mutum yana sharo kwana ya ga wani gini ya tashi ce wancan ginin waya ce a na alhaji muhammadu ce wani alhaji muhammadu ce makwabcin kaɗin nan makwabcin ka ya ce insha Allah ta'ala nan da bayan azumi yake so ya kauro in ba a yi sa'a ba to wannan sai dai a tuka shi a mai da shi gida saboda alhaji muhammadu yana gini amma da yana yanko kwana sai ga gini ce na waye wannan ce a na musta emeka ne ruwan musta emeka mai rodin nan sai ga ya huce kawai ba damuwa ba matsala to wannan bai dace ba Allah subhanahu wataala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd an ce ginin Alhaji Muhammadu ne gumi gumi ya rube ka duhu gaban ka bai dace ba an ce na na na Mr. John ne ko me ka ce awo mai rodin nan kawai ka wuce ba wani matsala ko mai ba zai ji ba wannan ba daidai bane amma da an ce na wane ne wanda ka sani shike na rikici ya faru wani abu ne yana gaya mana lokacin da a result din su ya fito a an yi kwalin din su tuba a law school wani mutum ya taho daga wata local gama a Yobe state ya zo yana suna duba jarida yana dubawa ya zo yobe state yana dubawa bai ga sunansa ba da bai ga sunansa ba sai ya shuru yana ta tafiya yana ta tafiya duk ya duba dukansu da suka taho ko su hudu ko su biyar daga local government daya ba sunan wanda ya ci yana gama dubawa daga farko har ƙarshe ya sake komawa ba sunansa ba sunansu sai ce alhamdulillah aka ce kaga sunanka ne ya ce sunanmu ko ɗaya mai fito ba tun da wa'inda ya sani ba zuwa shi kenan alhamdulillah to wannan hasada ita aka cike tsayarta wadda mutum ya sani wanda mutum ya sani in ya samu ni'ima a nan ne hasada take fitowa amma wanda baka sani ba ba kwa sallah tare ko ma baya sallah ko wani abu nan ka auna ko karan kanka ko karan kanka in ba a yi sa'a ba wanda baka san shi ba baka damu da shi ba bai abu nan ba duk abin da aka ce nasa ne ba ka ji ka damu ba amma ana cewa wane ne ce wacar motar ba wane ne ya siya wane to kun san sauran ayi in yace wane din nan ka san me yake nufi ba za ka ji ginin gini yana baka tsoro ba sai in an ce wane ne mai ginawa wane dan uwanka ko wane na kusa da kai ko wane wanda ka sani na anguwarku ya fi tashin hankali to wannan ba ba ba siba ce ta gari ba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza mu'minai mata sashin su majibinta sashi ma'ana suna son juna to in kaga dan uwanka mu'mini a cikin tashin hankali sai ka damu ko da bai sani ba ka taya shi addu'a Allah ya fidda shi wato wannan shine abin da ake so muminai su zama masu kaunar juna masu son juna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci nasara ba sai da ya tabbatar da almu'akha bainal muhajirin wal ansar farko daga aka hijira sai kulla yan uwantaka mai karfi tsakanin muhajirai da ansarawa har suka kai junan suna iya gadan juna suka ji kawai mutum zai iya yafi abun da yake da shi don dan uwansa za a kawo nama mutum sai ya bude in ya ga kawai kanshin ya buge shi sai kai da wane ne ya ci wannan nama zai fi sai a rufe zai ce ku kai gidan wane shi ma yana buɗe ce amma kuma da wane ne mana shi ma sai ce a kai gidan wane an taba kawo nama ya zagaye gida biyar ya dawo gidan farko annan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawa al'ana yanzu kam imani ya tabbata tsakanin sa imani ya tabbata amma mu in aka duba a ai ba ma maganan ba ma maganan a kawo ma gida ba a zo a zuba a tire a taru ana ce kaga yadda hannun mutane wani duk loman da zai kai sai ya dauna ma sai kaga yana haka yana yana yana kallo ko wani ya dauka ko wani bai maimakon in mutum ya dau daya sai ya bari kowa ya dauka duk abin da a tsari a shari'ar musulunci duk abin da kwaya-kwaya ne guda-guda bai halatta ka ɗau biyu ba in bakinka in bakinka baya iya tauna ɗaya to sai ka nemi izinin sauran kamar irin su ɗan wake wani in yi haka kawai sai dungula to wannan bai dace ba ya kamata in ya san zai in biyu zai dauka ko a duhu ake ci ko a haske in ya san zai dau biyu tunda abin kwaya kwaya ne to sai ya ce to ni fa gaskiya bana iya tauna daya yawa biyu zan dauka ko kuma baki na fa sai uku to sai ya nemi izinin sauran to bal amma mu yanzu ana sa abinci a tire to sai ga mutum kawai wani in nama shi yasa sahabbai in aka zo ana cin abinci nama in ya zo gaban wane sai ya tura shi gaban wane shi ma sai ya tura shi gaban wane sai wannan ma ya tura gaban sai ga nama yana ta zagayawa sai ta zagayawa kowa yana jin nauyi da kunya a ce wai shi ya dauka ci nama din nan in yana da dadi ya ni kawai daga kawa sai in dauka loma kuma loma ta biyu ma in sake dauka loma ga mutum biyar muna cin abinci tare da su wancan bai dauka ba wancan bai dauka ba da watakila kowa ya dau daya naman ya kai biyar a gurin da kowa zai samu amma wani sai kaga shi kadai ya ci uku yanka biyar ne shi kadai ya ci uku kuma mutum biyar ne ake cin abinci tare ina adalci a cikin wannan babu son juna babu son juna a cikin wannan amma da a ce shi yasa za ga sabai abu yana ta zagayawa to irin wannan tarbiyyar ake so mu abun nan yawanci za ga irin in an je abunan gurare in matasa ana tashin harkar addinin musulunci kamar irin ibc ko wani abu an je abunan za ka ga in an dafo nama an zuba shi a kwantena guda sai ga kowa in yi zo sai ga ya dau nama da ya tafi a lokacin ana cikin abuna amma daga kowa ya graduating ya koma ya zama mai zaman kansa ko kuma a ya mai zama da ikon Allah ya samu aiki ya zama abun nan to sai kaga kuma a lokacin hadama kuma take zuwa sai kaga hadama ta zo ɗan uwanka ba su ci ba kai kana kokarin ka cinye wannan bai kamata ba ko yaro ne a gida ya kamata a rinka masa fada yau shi kawai kullum wai sai yayi hadama ya cinye nasa kuma ya ci na wani a'a abun wane ne wannan ka haƙura kawai tunda ka ci naka wannan na wane ne sai ka haƙura kar ka taɓa nasa a tarbiyyantar da yara akan wannan amma mu manyan da za mu yi tarbiyyan ga yadda ake mutum da yaya da komai amma in an je inda za a ci abinci tare sai ga kowa kawai yana wawan ya ci abu nan to wannan bai kamata ba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun buga cikakken misali ga wannan Allah subhanahu wataala ce ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawan abu kishiyar na munafikai kenan su munafikai ya'muruna bil munkari ne wa yanhauna 'anil ma'ruf amma mu'minai ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawan abu wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga mummunan abu malamai suka ce al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar da a ce za a ƙara rukuni ɗaya daga cikin rukunan musulunci su zama shida to da rukunin da zai zama na shida shine al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar shi yasa ko wucewa kake malamai suka ce kaga yara suna jefe jefe ka yi musu fada in ba su daina ba dai kai dai ka fada kar ka yadda ka ga wani yaro yanzu zamani ya canja sai ga yaro yana kan hatsari yana yin wani abu sai mutum ya wuce ba zai magana ba bai dace ba duk abin da kaga ake yi bai dace ba ko irin wannan an ce doka ba za a tsinki fulawa ba a cikin jami'a in kaga wani zai tsinka ka ce kai kar ka tsinka in kaga dama in ya wuce in ka wuce in ya tsinka kai dai ka faɗi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kana ganin mutum zai ci abinci da hagu ka ce kai la misali yaro karkace yaro karami ne shaidan bin sa yake yi sai ya ga cewa ya halakar da shi don haka yake haguntar da shi ya ci abinci da hagu ka ce masa a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaro karami sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika in ka zo cin abinci ka ce bismillah sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci gabanka kar ka ci gaban wani amma mu yanzu ko manya ne suke ce ba yara ba in mutum ya lalu ba ya sai rinka haka yana tuttunawa da hannunsa wai ya ga nama ta can kuma gashi a gaban wani ne kai ni na taba gani ma wani da ya ga nama ta can sai juya tire din sai dawo shi bai ci gaban wani ba amma naman ya dawo gabansa Allah subhanahu wata'ala ce ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mu'minai suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani daga mummuna bai dace ba ana umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma azo ana abuna azo ana ana yin muyagun ayyuka a gaban ka baka hana ba a kowa yayi abu ba daidai ba kai masa fada ko yaro karami ne karka ce a yaro ne yau in yayi ba daidai ba kai masa fada abuna yaro misali ya tambaye ka ko a wani gida ko kuma ka abunan yaro ya ce ba ni kaza ko ba ni naira ko ba ni naira biyar a yi masa fada karka ji nauyi sai kai la karka sake tambayan wani ka hana yaro tambaya ba kyau ba kyau wani yaro tun yana dan karami ya fara koyon tambaya a bai ba kyau duk abin da yaro ya yi ko danka ne ko ba danka ba in ba daidai bane ka ce ya bari to ka isar da naka yau in yayi yanzu zamani ya canja da da abu ne mutum a anguwa kawai a layi zai iya waɗan kowa bulala amma yanzu zamani ya canja in kai waɗan wani bulala kawai sai a fito ana ta zaginka a kan titi amma da kawai ɗan anguwa kawai duk dottijo anguwa baban kowa ne zai wa kowa fada zai umarci kowa zai yi kaza zai yi komai amma yanzu kana nusar da ɗan mutum yana ma abu nan to wannan ba daidai ba ne al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar suna umarni da kyakkyawan abu suna hani daga mummuna abu to wannan sifa ce ta muminai duk abin da za ka yi in kaga ba daidai ba ka ce a a gidanka in iyalanka ne sun yi ba daidai ba ka ce ba daidai ba ne yawa su sani sai dai kawai za ka iya in abu ne da ya shafe ka haƙƙinka kawai wannan ka sai ka yafe in ka gida ma ta abu nan bata ma kaza ba wannan duk zaka iya yafewa amma mutum sai kaga yana ta jajircewa akan abun da shi haƙƙinsa ne personal haƙƙi amma haƙƙin Allah bai damu ba suna da amru bil ma- ba ba amru bil ma'ruf a haƙƙin Allah kawai bata zuba ruwa a buta ba sai masifa to duk wannan haƙƙinka ne in kaga dama sai ka yafe shi bata yi girki ba kai ta masifa ha sai ka girka ba ni damuwa yawa ko ka siyo a girke wata rana shikenan sai a wuce amma bata yi sallah ba kuma ka zo ka taya ta tana rike da remote ta danna a canja wancan tashan a danna kai ma kana shigowa kawai sai ka zauna kai amma abin da ke kallon nan ba ka tambayar ta yi sallah ba ta yi sallah ba baka damu ba wannan matsa- matsala ce al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wajibi ne akan mu'mine don haka sifa ce ta mu'mine wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna bada zakka iqamatu salah ba kawai wayu salluna ba a'a wayu qimuna salata iqamatu sala iqamatu sala shine in lokacin sallah yi aje ayi yara a gida in lokacin sallah yi su je su yi a umarci iyayensu mata in lokacin sallah yi a su rinka umartan yaya su yi sallah iqamatu sala kenan azhar ana kiran sallah to ba ku ji an kira sallah bane ku je ku yi sallah amma sai kaga ƴaƴa matasa gandam gandam sai wanda kawai ya sa kansa ko wanda Allah ya shirye da shi shine zai je ko ƴaƴa mata a cikin gida ba ruwan iyayensu da ce musu su yi sallah sai dai in Allah ya shirye da mutum kawai yayi shikenan a'a iqamatu sala tsaye da sallah shine lokaci na yi a je a yi sallah yawa wannan shine sanan wa yutuna zakka muminai suna bada zakka in mutum ya mallaki nisabi ya bada zakka sannan wa yuti'una Allah wa rasulahu suna bin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce Allah ya ce ayi to kai kokari kai iya gurgurdan yinka duk abin da aka ce Allah ya hana to nan kan ka hannu gaba daya in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza kai kokari kai iya yinka in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ka hannu wa yuti'una Allah wa rasulahu suna bin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bin Allah cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake samun tsira duniya da lahira Allah ya samu dace Allah ta mu'minai ulaika sayarhamuhumullah waɗanda masu inan sifofi da Allah ya ambata sayarhamuhumullah tabbas Allah zai musu rahama sifofin nan ya kamata mu sifantu da su Allah ya ba mu iko inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun gwani cikin tsarinsa duk abin da Allah ya yi babu wauta a ciki cikin hikima yake yin abubuwansa na'am وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم alkur'ani kenan an ambaci alkur'ani almasani saboda in ya faɗi wannan sai ya faɗi kishiyarsa in yayi bayani akan ini sai ya bayani akan dare in yayi bayani akan sanyi sai ya bayani akan zafi in yayi bayani akan mata sai ya bayani akan maza wannan shine alkur'ani saboda haka ake cewa alkur'ani almasani alkur'ani yana bayani yana balansi ba abun da yake bari ya faɗi wannan ya faɗi wannan don haka kaga da yace a baya وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم أنهم كما سيتي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الله يا تاندي ga muminai maza da muminai mata jannatin gonakai aljanna tajri min tahtiha al-anharu wadda koramu suke gudana a cikin a karkashin su khalidina fiha suna masu dawama a cikin aljanna in an shiga aljanna ina ba fita ba fita aljanna duk wanda ya shiga ya shiga Allah ya samu cikin aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a cikin aljanna wa masakina tayyibatan da guraren zama tsarkaka kyawawa masu dadin zama ba sanyi ba wata nan yana yoyo ba wata nan a'a a gyara ba wata nan nan ya tsufa a tente ko ina aljanna kullum canjawa take yi wa inna fiha ghuraf a cikin aljanna akwai dakuna yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha ana ganin cikin ɗakunan daga waje ana ganin wajen ɗakunan daga ciki in kana cikin ɗakin bai hana ka ga wanda yake waje in kana waje bai hana ka ga adon cikin ɗakin sai aljanna amma yanzu muna cikin nan gini ya tare ba za mu ga abin da ake a waje ba kuma wanda yake waje gini ya tare ba zai ga abin da ake a ciki ba sai dai in ya shigo ya leko ya gani sai dai in mun leka waje mu ga abin da ake a waje amma aljanna a aljanna ba a ajiye abu ya zama bai da amfani duk abin da yake cikin aljanna yana amfani shi yasa ba za a kawo zanin gado a ninke su a ajiye sai wancan yayi doti a shimfiɗa wani ba kaga a duniya wanda suka kai martaba wajen tsabar dukiya da samu da wadata a duniya to suna da zannuwan gado kala kala kala amma duran da za su yi amfani da ɗaya iya shi za su yi amfani da shi in yau suka ce shimfiɗa ko da abunan ɗakin wani wanda ga wadata ga kuma mata zai ta shimfiɗa zani zanin gado kore fililluka koraye komai gashi nan ɗakin komai a yi kafin ma irinsa to in aljanna ne ba a naɗe su a aje in an yi ado kore sannan ga bulun zanin gado da fililluka bulu da kaza da kaza su ma a shimfiɗa sai a rinka ganin su koren ana ganinsa da adon koren bulun ana ganinsa da adon bulun ka isa kai haka a duniya wani masani ne mai basira ya sai wannan bai isa ba a da zanin gado a ƙara ɗora wani a kansa a ga wannan ɗin a ga wannan a lokaci guda ba zai yiwu ba kana shimfiɗa bulu a kan kore ya rufe koren sai dai ka ga bulu to banda aljanna kowanne kana gani a to an ce ma aljanna duniya ne shi sa wa masaki na tsayi ba aljanna babu tsananin zafi kuma babu sanyi mai yawa babu tsananin sanyi babu tsananin zafi kai a aljanna fa in kana gidanka ko kaki ba za ka yi ba balle ka yi bawali ko bayan gida haba an gama wannan duniya kaki ba a yin kaki a aljanna balle wani ya ce shi wallahi matsalar samura hau a duniya ba kana tsakiyar mura aka ce ma tashi da asuba ka je masallaci ka yi alwala ga sanyi ga mura ka je masallaci ka jure wannan kawai in ka shiga aljanna ce a salamun alaikum bima sabartu wa ni'ma uqbad da madalla kai amince tabbata gare ku bima sabartu saboda hakurin da kuka yi fa ni'ma uqbad da kai madalla da gida irin aljanna masakina tayyiba kenan kana cikin gidanka a ce wani abu a'a damuwa babu a gidan aljanna Allah ce fi jannati adin suna da wato gurin zama mai kyau mai tsarki wankeke tacece ba kai zaka tsaya kana ta sharewa ko kana koyaushe kawai a share ki mala'iku suna shigowa suna muku hidima fi jannati adin Allah ya ce a cikin aljanna ta dawwama mafi girman Allah ce waridwanu minallahi akbar da yarda daga Allah akbar wannan shi fi komai ni'ima a cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala zai ce wa 'yan aljanna ya ahlal janna ya ku 'yan aljanna me kuke so a guri na su ce ya rabbana labbaika wa sa'adaika amsa kiranka ya Allah ya ubangiji me kuke so in kara muku ce ya ubangiji me zaka kara mana ba abun da baka bamu ba ka bamu duk abun da muke tsammani da ma abun da ba ma tsammani ka bamu sai Allah ya ce a'a in kara muku wani abu mana suka ce ya Allah ba abinda muke bukata ba abinda baka bamu ba ka bamu komai ni'ima ta cika sai Allah ce to ga wata ni'ima wadda tafi kowace ridwani hayyadata uhilla alaikum aw uhillu alaikum ridwani ina tabbatar muku da yaddata fala asqatu alaikum abadan daga yau har abada ba zan sake fishi da ku ba fadin wannan a ce ma Allah ya ce ya yadda da kai har abada ba zai sake fishi da kai ba to sai aljannar sai sun ji daɗin da ba taɓa ji ma a cikin aljannar ba ridwanun min Allahi akbar kenan dan aljanna ya more dan aljanna ya more Allah ka samu aljanna amma fa sil'atullahi galiya shiga aljanna fa akwai wuya shiga aljanna akwai wuya sai an yi taka tsantsan sai an dage sai an ajiye duniya an rage an ce aljannan ake so zalla sana ke samun aljanna sai an yi aiki gare ta a yi aiki fi sabilillah a yi aiki da gaske a yi aiki da ikhlasi sai a samu aljanna ran shiga aljanna to ridwanu min Allah akbar wato yarda daga Allah da zai zo Allah ya ce yau ya yarda da ku ba zai sake fishi da ku ba a ai magana ta kare wannan shine akbaru ni'ima mafi girman ni'ima a cikin aljanna akwai ni'ima ta ganin Allah ru'yatullah wadda wasu za su ga Allah subhanahu wata'ala suna cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya ce a taro su wasu malamai suka ce malamai ne malamai lilladina ahsanul husna wa ziyada malamai a gidan aljanna za a yi musu ƙari ana Allah yana karrama Allah yana darraja malamai girmama malamai ibada ne girmama malamai da girmama zushaiba dottijo wanda ya girma har ya kai gashinsa ya yi fari girmama shi ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yi umarni haka nan girmama malami ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar suna girmama malamansu ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar suna girmama dattijansu yana daga cikin hatsari a ce yau ga matashi a anguwarsu wai baya jin maganan kowa wai idan ya fito ya tsaya ba wanda ba zai yi wa ashar ba kai Allah sauye wannan ba karamin hatsari bane in al'umma suka wayi gari suna cikin haka wai dotti dai a anguwa sai dai kowa ya shiru yana kallon sa shi gaba ɗaya ya fi karfin kowa ma'ana har abokan babansa har babansa kansa kar matasa su zama haka ƴaƴan musulmai wasu kawai su rinka amfani da su su me da su kaman bayi kaman dabbobi suna cin mutuncin dattijai a anguwa wannan ba ba ba ba za a samu hatsari a rayuwa alƙiblan wanda ya haka ba za ta yi kyau ba yawa ya ji tsoron ran da zai wayi gari ya ƙare can ga tsawon shekaru ya zazzagi dattijai shi kuma a bashi tsufa don shi ba dattijo ba ne ya zama tsoho ba abinci isasshe ba wadata ba cikakken lafiya ba nitsuwa ba zama ka gan shi yana yawo ana ruwan sama yana yawo a cikin ruwan sama duk wanda kaga yana irin wannan sau da yawa a tambayi yarintarsa a tambayi yarintarsa so da aka ya kuma tasa kar a zo a lalace mutum zai lalata gabansa in ya zama ba matashin kirki ba wanda baya ganin mutuncin dattijai a unguwarsu baya ganin mutuncin abokanan babansa baya ganin mutuncin wanda suka kai sa'o'in babansa baya ganin wanda suka kai mutuncin wa'inda suka kai sa'o'in mahaifiyarsa kuma wanda suka fi su to wannan ba zai ji daɗi ba a gaba ko ba zai ji daɗi ba a lahira sai dai an tuba don haka a tuba a gyara a tuba a gyara shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana so mu zama mutanen kirki don mu samu rahamar Allah mu samu shiga aljanna Allah ya samu cikin aljanna baka ridwanu min Allah akbar yaddar Allah ita ce mafi girma a aljanna Allah ce zalika huwal fawzul azim shiga aljanna da samun yaddar Allah a aljanna zalika wannan abu da Allah ya faɗa huwal fawzul azim kai wannan shine rabo mai girma Allah ka ba mu rabo mai girma insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala ala